إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وآمنوا بأن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات والعبادات مبناها على التوفيق والاتباع لا على الهوى والابتداع فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحرى المتحري من الذكر والدعاء وسالكهما على سبيل امان وسلامه والفوائد التي تحصل بها لا يعتبر عنها لسان ولا يحيط بها انسان وعلى كل مسلم ان يستعين ويسال الله عز وجل الدوام على الذكر في كل حال ومكان لأن به تحيا القلوب وتطمئن وبه سلامتها وتصفيتها قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ولا ينبغي لمسلم أن يتساهل بذكر الله لأنه أمر عظيم معمور فقد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعضهم داوموا على ذكر الله ذكورهم وإناثهم في حال الإقامة والسفر وبذلك وبذلك عاشوا في حياة طيبة مباركة لأنهم مع الله ليل نهارا وبذلك صلح الله أمرهم وهداهم عباد الله اعلموا أنه قد ثبت في حديث رواه مسلم في صحيحه عن معاوية رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة رواه مسلم أيضا في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم في من عندهم عباد الله هذين الحديثين وغيرهما يشجعان على كثرة ذكر الله وفضائل الأعمال التي تقربنا إلى الله عز وجل وقد نبه العلماء على أن الناس قسموا إلى ثلاثة أقسام منهم من يذكر الله عز وجل على ضوء الكتاب والسنة لا يزيد ولا ينقص ومنهم من يذكر الله على هوى النفس والبدع والاختراع يزيد ما يشاء وينقص ما يشاء بلا خوف ولا هياء ومنهم من لا يذكر الله البتة ولا يلقى لذكر الله بال ولا يعرض يعرض عنه قال العلماء أما الخاسر منهم من لا يذكر الله وترى كثيرا ممن يدعي السنة والقيام على الكتاب والسنة يرفضون الذكر ولا يبالون به مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دام في ذكر الله وأخبر بمنفعته في أحاديثه وقد صنف العلماء كتبا في ذكر الله وأعمال الصالحات منها الذكر والدعاء لأبي داود السجستاني الدعاء لأبي عبد الرحمن الكوفي عمل اليوم والليلة لأبي علي الحسن بن علي بن سبيل المعمري وغيرهم وقال العلماء في أهمية الدعاء والذكر أنه ينبغي لمن بلغه شيء في فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله ولا ينبغي أن يتركه مطلقا بل يأتي بما تيسر منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وقال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك يا هادي يا سلام وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد bayan wa hudubar mu tana ce mu ji tsoron Allah madaukakin sarki wannan huduba tana cewa mu sani cewa ambaton Allah da addu'o'i zikiri yana daga cikin falalan ibadodi masu yawa kuma shi ibada dama an gina shi ne akan jin tsoron Allah da kuma koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba gina ibada akan son zuciya ko kirkira ko bid'a su kuma waɗannan addu'o'i da zikiri na annabi sallallahu alaihi wasallama su ne zikiri da addu'o'i da ya fi dacewa ga kowane mutumin kirki ya bibiye su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma da kansa yake neman kusanci zuwa ga Allah ta sanadinsu saboda haka mai tsayuwa akan waɗannan hanyoyi na zikiri yana da nutsuwa da kuma kwanciyar hankali yana da wasu fa'idodi masu tarin yawa wanda ba sa kirkuwa matukar ya kiyaye ya tsaya a inda shike ya zanto shari'a ta tsayar da shi kuma babu wani ɗan adam da ya isa ya iya kiyayewa da dukkan zikirori na manzan Allah sallallahu alaihi sallama sai dai ka yi iya abin da za ka iya ka kuma bar abin da shi ke zanto ya gagare ka saboda alkhairorinsa da fa'idodinsa da faɗinsa yana kan kowane mutum musulmi ya nemi taimako a wajen Allah maɗaukakin sarki da dawwama a kan yin waɗannan zikirori da addu'o'i a kowane hali da yanayi da mutum ya samu kansa ciki domin da wannan zikirori ne zuciya take rayuwa kuma sai kaga gaɓoɓi sun zamo nagartattu nagari waɗanda suke zanto suka tsaru daga barin afkawa zuwa ga ƙetare haddi da dokokin Allah maɗaukakin sarki saboda an tace zuciyar an tsarkake ta ita ke umarni wa dukkan gaɓoɓi to tacaccen abu aiko ba zai bar gaban sai afka cikin abin da yake ya zanto na ƙazanta ba ya sama Allah da kansa ya ce waɗanda suka yi imani zuciyarsu tana samun nutsuwa ne da yin zikiri Allah ce ai dama zikiri shi ke kwantar wa mutum da hankali kuma yake sa masa nutsuwa kaga ya zama mutumin kirki mai hankali mai tarbiyya mai ladabi abin sha'awa a wajen mutane har abin sha'awa a wajen Allah maɗaukakin sarki bai dacewa ga mutum musulmi mai hankali ya sakaci ya wasa da zikiri na ambaton Allah maɗaukakin sarki domin al'amari ne mai girma wanda kuma Allah ne ya umarni da shi ya tabbata cikin hadisi cewa sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare su da waɗanda suka biyo bayansu sun dawwama matuƙa akan ambatan Allah da komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki fi halin ikamati wa safar lokacin da suke zaman gida har ma in suka bar gidajensu suna halin tafiya ba sa wasa da zikiri da ambatan Allah maɗaukakin sarki akan haka suka rayu rayuwa mai kyau kuma rayuwa mai albarka ta yaya suka zama masu albarka saboda kullum suna tare da Allah maɗaukakin sarki cikin zikiri da ambato suna tare da shi kaga ko wanda yake tare da Allah kullum dare da rana ai ba zai lalace saboda haka yasa Allah ta'ala sai ya daidaita al'amurorinsu ya kuma shiryar da su shi yasa kake ga a duniya a yau kullum kowa yana yabo yana fata ya zanto halinsa ya zama irin hali irin na waɗannan sabbai da suka yi koyi da mandan Allah sallallahu alaihi wasallam sani cewa ya tabbata cikin hadisin imamu muslim a cikin littafinsa sahihinsa hadisin da ya samo daga mu'awiya Allah shi kara masa yadda mu'awiya ya ce mandan Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya fita a wajen ya gamu da wasu jama'a sun kewaye sun yi da'ira suna zaune daga cikin sahabbansa sai ya ce musu me ya zaunar da ku a nan kuka yi da'ira kuka kewaye kuna zaune a nan sai suka ce mun zauna ne muna ambatan Allah ko muna gode masa akan ni'imomi da ya yi mana da shiryar da mu zuwa ga musulunci da arziki da ya mana da zaman lafiya suka ambata masa wasu ni'imomi da Allah ta'ala ya yi musu mafi girma suka fara fada saboda ya shiryar da mu zuwa ga musulunci ya suka biye da wasu ni'imomi kuma wanda Allah ta'ala ya yi musu annan sallallahu sallama ya ce na haɗa ku da Allah iya abin da ya zaune da kuke na nan kuke yi ambatan Allah kuke babu wani abu da kuke yi na wani kulle-kulle ko ni ibada wanda yake ban zo da shi ba ko ni shiri da kuke kokarin yi na barna a bayan kasa suka ce wallahi ya ce a ba na ce ku rantse min bane ni da na tambaye ku ne ku faɗa mini gaskiya me ya zaunar da ku a nan suka ce ba abin da ya zaunar da mu banda muna zikirin Allah maɗaukakin sarki da nufin mu gode masa kan waɗannan ni'imomi da ya mana na sallallahu sallama ya ce to daga maganan da kuka yin nan yanzu da amsan da kuka bani a take Allah ya ko mala'ika jibril ya gaya min kan cewa Allah madaukakin sarki mala'iku kaf ɗinsu dukkan mala'iku gabaki ɗaya na Allah madaukakin sarki ibahibikum suna alfahari da ku suna jinjina muku aka sanadin zikiri ya sa mala'iku suka yi musu addu'a ko mala'ikun duk kan mala'iku suka yi musu addu'a saboda zikiri da ambatan Allah da suke yi na subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa kaza wa kaza wa kaza da zikirori da mannan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar akan haka suka samu wannan daraja da wannan matsayi imamu muslim har ila yau ya ruwaito a cikin littafin sandai daga abi sa'id al-khudri da abi huraira Allah shi kara musu yadda suka ce sun shaida da kunnansu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce babu wasu mutane da za su zauna suna ambatan Allah maɗaukakin sarki face Allah ta'ala ya aiko da mala'iku sun kewaye su sannan kuma sai rahama ta zo ta lullube su sannan kuma sai sun samu kwanciyar hankali da nutsuwa a tare da su ba hauragiya ba hayaniya ba tashin hankali ba rigima za samu ta nutsuwa daga Allah maɗaukakin sarki Allah ta'ala zai umarni a rubuce su kaf a ajiye masa su su nasa yana tare da su suna tare da shi a ga wannan matsayin zikiri kenan kana zikirin Allah na baka kariya na baka nutsuwa sannan kuma ya ɗora ka a wata daraja mai girma wanda yake zanto ita ce ƙololuwar daraja a ce gobe kiyama Allah yana tare da kai ai ka tsira Allah sanya mu daga cikinsu waɗannan hadithai da ma makamantansu wanda suke da tarin yawa wanda ba za su iya zuwa a waɗannan darussa ba shekaru da a yi ana karantar da zikirorin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba a ƙare ba to mun zo da guda biyu kaɗai daga cikinsu wannan suna ƙarfafa mu ne akan zikirin Allah maɗaukakin sarki da kuma kyawawan ayyuka wanda Allah ta'ala yake so a yi wanda su ne suke kusantar da bawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki malamai kuma sun faɗakar sun ce lalle mutane sun kasu kashi uku ne mutane gida uku suka kasu dangane da abin da ya shafi zikiri kashin farko akwai wanda suke ambatan Allah maɗaukakin sarki a bisa karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baya ƙarawa baya ragewa yana tsayuwa ne a inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya shi ma anan yake tsayawa wannan shine mutumin kirki bawan Allah nagari wanda yake neman yardan Allah maɗaukakin sarki kuma yake neman kusanci ga Allah ta'ala sannan akwai kuma wanda yake zanto yana kirkiro wasu addu'o'i da wasu zikirori wanda yake na son zuciya wanda babu dalili na shari'a a kansu zikirori na bidi'o'i wanda idan ka tambaye shi sai dai ya fara maka kame-kame da gwada maka wasu dabarbaru da wasu hikimomi wanda zai sa ka yarda da abin da yake faɗa amma dai da dai zo maka da dalili ƙarara da dai maka ishara zuwa ga littafi ko cikin ƙur'ani da dai zanto ka koma zuwa ga gurin ka samu wannan dalili ba amma zai kawo maka wasu dabarbaru nasa na hikimominsa saboda yana so ya ɗora ka akan wannan saboda cimma wata bukata tasa ta duniya wannan aikinsa lalatacce ne baya da matsayi a gurin Allah maɗaukakin sarki mafi yawa waɗannan ayyukansu yakan zama lalatacce mafi yawan aikinsu yakan zama a ɓace sukan yi nasara wani lokaci ƙalilan cikin abin da suka bijiro da shi cikin abin da suka kawo shi sai su ɗauko kuma wani daga cikin wanda ya tabbata daga mannan Allah sallallahu alaihi wasallama sai su haɗa da mafi yawan wanda suke suke kirkiro su wanda suka kirkiro ɗin nan sunansu bid'a Allah ta'ala dai watsar musu da shi ba su da lada sun wahala sun bata wa kansu lokaci wanda suka yi tabbatacce daga Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Allah madaukakin sarki kan rubuta musu ladan su domin man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wanda ya aikata aiki na alkhairi ko min kashin sa Allah ta'ala zai rubuta masa saboda kai su bata lokaci mai yawa suna wasu zakirori da aljanu suka basu ko su shedanun aljanu ko su shedanun malamai waɗanda suke zanto suke ƙoƙarin karkatar da mutane daga barin karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na ukun su kuma shine wanda shi kwata kwata ma ba ruwansa da zikirin shi baya yin na bid'a amma ba ruwansa na annabin ba ruwansa na kirkiran mashi shi ko dan duniya ne abin san ya tashi ko yayi brush in ya tashi ko ma bacci ya sake brush ya kwanta shikenan daga brush din safe brush din dare ba ruwansa da wani zikirin Allah madaukakin sarki to malamai suka ce cikin waɗannan guda uku al-khasir al-khasir mai hasara lalatacce wanda bayi da albarka shi ne wannan na uku wanda babu ruwansa da zikiri ba ruwansa da ambatan Allah maɗaukakin sarki hatta wancan ɗan bid'a kamar yadda muka faɗa wani sa'in da ya salatin annabi daidai Allah dai rubuta masa lada in ya zo da wani salatin wani kuma Allah dai watsar to kaga shi wancan lalataccen shine wanda ba ruwansa da annabin ba ruwansa ma da bid'a wannan shine lalatacce kar ka tsinci kanka daga ciki ka tsaya kan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka guje mu wancan wahala ka riki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan aiki kalilan sai tsallakar da kai shi gidan aljanna kamar da waɗannan sahabbai suka zauna dan zama kankani suka yi annabi ya zo gamu da su suka gaya masa ga abin da yake kuma Allah ta Allah ce ya yarda da su ya aminta da su malamai sun rubuta littattafai masu tarin yawa game da littattafan zikiri da kuma ayyuka na gari akwai manya-manyan littattafai irin na azzikir wa du'a na abi dawud da sajastani akwai addu'a ula abi abdurrahman al-kufi akwai amul al-layl wa layla amul al-yawm wa layla na abi ali al-hasan bin ali bin sabib al-ma'mari sannan malamai sun faɗa game da muhimmancin yin addu'a da zikiri kan cewa ya dace ga dukkan wani mutum mai hankali duk wanda wani labari ya zo masa na ayyukan alkhairi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da zikiri to iya bakin kokarin sa ya aikata wani daga cikin abin da shike zanto ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama kar ya zanto a ce a rayuwarka kai ba same ka da wani karanta zuwa na zikiri cikin halcinka ko kuma gaɓoɓinka kuma suka ce duk wani ilimi da ya zo maka akan abin da ya shafi zikiri to kai iya bakin kokarinka ko so ɗaya ne ka zauna ka karanta wannan zikirin ka da ya zama ahalin wannan zikirin ne maka shaida gobe alkiyama cewa ka taɓa karanta shi shi wannan zikirin ya sa malaman da suka rubuta waɗannan manya-manyan littattafai masu tarin yawa masu wayo daga cikin mutanen kirki ɗaukar littafin suke yi su yi amfani da shi wajen fiska guda biyu fiskan farko shine su karanta zikirin da nufin Allah ya ba su lada saboda sun karanta abin da manzon Allah sallallahu ya karanta na zikiri sannan na biyu su karantar da mutane zikirin dan ya zanto su koya mutanen su koyi zikirin in sun yi su ma suna da lada akan haka amma kada zanto a ce gidanka babu littafin zikiri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baka zikiri to wannan mutum ya zama bai da ya yi khasara mai tarin yawa wannan zikiri shi ke tsallakar da mutum daga wasu gingimu da fitintunu da fitina na rayuwa ya tsallake annabi sallallahu sallama ya kasance idan bakin ciki ya kuntike shi yakan aftashi lokaci guda sai zikiri idan wani damuwa ya sha kansa ya rasa gabar ya rasa yamma yakan koma ne ya yi zikiri idan ya gamu da wata musiba a gaba ko abokan gaba wanda yake tsoron su kar su cutar da shi ko su cutar da sabansa yakan yi zikiri hatta musiba ta same shi na kaya ta soke shi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake tarkayin da shi shine zikiri in ya tafi bacci zikiri in ya farka bacci zikiri in ya shiga gida zikiri in da fita zikiri bayan gida zikiri abinci zikiri gamawa zikiri sa kaya zikiri gabaki ɗaya rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zikiri yake shi yasa ya samu katanga da kariya sai malamai suka buga misali suka ce mutumin da zai zo kwanta bacci ya faɗi kawai abinsa ba ruwansa da zikiri da ambatan Allah maɗaukakin sarki to kwatankwacinsa kamar misalin mutumi ne da za a ɗauke shi ko ka ɗauki gawa ka ɗauke shi ka je ka jefa a cikin juji sannan wannan gawa ka bar shi na dabba ka bar shi a gurin ya zauna a garuruwan da yake da karnuka masu tarin yawa yaya waɗannan karnukan da su yi da wannan gawan to so babu haka haka aljanu da shaidanun aljanu sukan zo su ruhu akan mutumin da ya faɗi akan gadansa ba tare da ya yi zikiri ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa in da ka kulle kofanka da ka sa sakata ka ce bismillah to kana ce bismillah duk aljanun da suke cikin shedano kana sa sakata kana bismillah ta sama ta ƙasa ko ta ina waɗannan shedanu za su fice daga wannan ɗaki naka tsere su gudu sabar gurin naka sannan ka ɗauki rigar ka ka juya ta wajen kwanciyanka ka kaɗe duk shekarun da suka zo suka shirya suna jiran ka zo ka kwanta tare da kai da su kana shara daya na biyu na uku duk ka zubar da su kai ka ce ka watsa musu wuta ne kuma da aka san tafi wannan karantarwa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce kwatankwacin misalin mutumin da zai zo yayi zikiri ya karanta kaza da kaza da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar kamar misalin mutum ne da ya dauki ruwa ya saka shi a cikin kwalba da ya saka a cikin kwalban kuma sai ya zo sai ya rufe bakin kwalban kamar ka ce kwalba ne da aka yi silin ɗin bakinsa da ƙarfe ta yadda yake ya zanto ba yadda za ka yi zanto ka taɓa wannan ruwa sai suka ce sai ka ajiye shi da mutum da yaro da dabba akwai wanda ya isa ya ɗanɗani wannan ruwan ko ya taɓa wannan ruwan ko ya jijjiga ruwan nan ta sama ko ta ƙasa ko ta gefe ta gefe ya zuba ka ce ba dai taɓa yiwuwa ba to haka yake kwatankwacin misalin mutumin da ya zikiri ya tofa ya shafa a jikinsa ya kwanta waɗannan shaiɗanu sai dai su dinga kallon sa kamar yadda kake kallon ruwan da yake cikin kwalba ba tare da ka iya tasiri wajen taɓa shi ko zubar da shi saboda haka wannan karantaswa ne wanda malaman suka yi mana kuma ya kamata ga musulmi kare ya wasa da wannan shi yasa ma suka tsananta ma suka ce malaman hadisi da suke da tsanani wajen kulawa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani hadisi da bai inganta ba sukan yi wurgi da shi saboda me saboda tsaftace hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce akwai wani malami da ya tafi wajen watan sana'a ya bar gida ya je koyon karatun hadisi a gurin wani malamin sa ya je wannan gari je wannan gari ya je wannan gari ya je wannan gari bayan ya gama karatun yana ganin yanzu bari ya koma gida kuma zuwa ga iyalansa da almajiransa ya je koyar da su abin da ya koyo a waje saboda haka ya shigo garin su akan doki yana farin ciki ya ga ɗalibansa ya ga iyalansa ya ga garinsa saboda haka nan yana kan doki saboda shauki irin na karantarwa ga malami da ɗalibai da suka zo suka taru malam ya dawo malam ya dawo yana kan dokin sai fara karantar da su hadisi haddathana an wane an wane kala kala kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yana kawo hadisin sai wani dalibi daga ƙasa sai ya daga hannunsa sai ya ce malam wannan hadisin daga kawo shi ka kawo shi ta isnadi kaza da kaza daga malam wane zuwa malam wane zuwa malam wane zuwa malam wane mu kuma mun samu wannan hadisin ta wani isnadi daga wajen malam wane malam wane malam wane malam wane kuma sun tabbatar da cewa malam wani nan daga kawo shi a cikin cen na isnadinka an ce wannan malamin da ifi ne bai inganta ba amma isnadin da ya inganta shine wannan da muka koya yanzu a cikin gida shi wannan malamin da yake tsakanin wannan gurin shine ingantaccen malami shi wannan an shigar da shi ko ba ingantaccen malami bane saboda haka muna ganin wannan hadisin da ka zo da shi hadisi ne bai inganta ba da ifin hadisi ne namun shine muke ganin shi ne inganta amma me za ka faɗa a matsayinka na malaminmu shi kuma ya koyo karatu a wajen malaminsa a can wani gari akan wannan isnadi ingantacce ne sannan kuma yanzu ga shi a ƙasa a nan ga gida almajiransa sun karantar da shi sun gaya masa kan cewa ga wani isnadi ingantacce wanda su suna ganin wannan na malamin da ya zo da shi ɗin nan akwai matsala hadisin bai inganta saboda hakan na aka ce wannan malami da ya karbi wannan hadisi nasu da ya shigar cikin hadisinsa yana kan dokinsa ya kada kan dokin bai shiga gidansa ba bai ga iyalansa ba ya kada domin ya koma zuwa ga wancan malamin da ya karantar da shi wannan hadisin da bai inganta ba don ya isar masa da sako kamar yadda ya isar masa kan cewa wannan hadisin da ya koyar da shi bai inganta ba gashi ya zo masa da ingantacci yana isa garin sai je samu malamin ya mutu saboda haka haka ya dawo gida saboda ya isar masa da sakon cewa wannan bai inganta ba shi ma ya cire shi daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ga cewa malaman hadisin idan suka zo suka yi karatu suka girma suna ba da hadisi aka suka girma suka tsufa sai ya zanto kansu ya fara sanyi ta yadda shi ke zanto ba za su iya kawo isnadi daidai ba sai su kame daga barin karantarwa duk sai su kori ɗaliban su kuje gurin malam wani kuje gun wani kuje gun wani ya daina karantarwa kenan saboda tsoron kada ya kawo wani isnadi da hadisi da ifi ya zanto a da'afa shi aka da'afa shi kuma duk hadisansa sun tafi ya yi asarar lokaci da ya wahalar da kansa da lokaci da ya karanta da ɗalibai kuma da a rubuta shi daga cikin malamai da ifai saboda haka sai suke karantarwa ya saƙura ya zauna sai ta zikiri suna ta ambatan Allah suna karatun alkurani ba karantarwa da wani malami da suka matsa masa saboda tsaban kwakwalwa da yake da shi shi kuma da ya fahimci cewar za su masa bari ya je karantar da wani hadisi wanda bai ganta ba a rufe shi sai ya samu wani mahaukacin kare sai ya ajiye kofar gidan shi su duk wanda yake son koyon hadisi idan ya tsallake karen nan ya zo don koya masa na kun matsa sai na koya muku to yanzu ga mai gadi amma in kai tsallako to ni kuma don koya maka saboda haka da haka ya samu lafiya a wajen su to na yi kawo waɗannan bayanan ne saboda wannan jawabi na ƙarshe a wannan gurin da malamai suka ce saboda girman zikiri barin karanta shi ya juzu ya halatta wa yi sahabbul amal kuma ya daidai ne a aiki fil fada'il wa targhib wajen ayyuka na alkhairi da kwadaitarwa wa tarhibi da tsoratarwa bil hadisi da'if da hadisi wanda yake zanto bai inganta ba malam yakun mawdu'a matukan ba ƙarya aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda girman zikiri duk malaman hadisi sun bude kofa kan cewa in an samu wani hadisi da ifi kun ga ba aiki da shi kaga irin matsayin wannan malami da ya zo garinsa bai ga matansa ba bai ga ƴaƴansa ba bai shiga gidansa ba akan hadisi guda ɗaya koma tafiyan wata uku wata hudu wata biyar domin ya je gyara wancan hadisin ya sake dawowa gida saboda hadisin da ifi ne amma suka ce in dai akan abin da ya shi har shi malamin da ya wannan aikin in dai akan hadisi ne da ifi wanda ba maudu'i ba hadisi maudu'i shine ƙarya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hadisi da'ifi shine samu hadisin yana da wani rauni ta wani gefe ko rauni ta wani gefe wanda bai gama sha ba dai hadisin gaba daya amma da yana da tuhuma to suka ce babu laifi ya zanto ai aiki da abin da wannan hadisin ya karantar na yadda za a yi zikiri don a samu lada a gurin Allah madaukakin sarki inda akan kwadaitarwa ne ko kuma akan tsoratarwa ne saboda Allah akan haka ne ne zan a matsayinka na musulmi ka ja bakinka ka yi shiru ba ruwanka da zikiri ko zikirin ne ma kuma ka je ka ɗebo na zikiri na shirme ka ɓata wa kanka lokaci ka ta abin da in ka je gobe kiyama Allah ta'ala ce wa kadimna ma'amilo min amalin fajalnahu aba'an mansura da mu gwada musu dukkan ayyukansu da suka wahala a duniya sai mu tambaye su waye sa ku ce bid'a ne Allah ce ku watsar ya zubar musu da aiki to kuma a matsayin ka na musulmi kana da wannan ilimi kana da wannan masaniya da ai wannan hisabin gobe kiyama kuma ka daya ka bata wa kanka lokaci ka je ka karbo su zikironi wanda kai kanka ka tambayi malamin shi kansa malamin ya kasa maka bayanin yadda abin ya samo shi ga littattafan malamai nan wanda yake tabbatattu da su ga maka isnadi an wane an wane in kana shakka ne ka je ka bincika ka gani can na hadisin gashi nan tun daga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam har yau har yau duk wani hadisin duniya yana da yana da isnadinsa yana da malamin sa har yau malaman hadisi ba su yadda ba wani hadisi ya rasa malami a kan shi har yau shi sa can na hadisi ba zai taba karewa ba sai duniya ta kare har yau duk hadisai da ka sani na duniya yana da malamin sa wanda yanzu shine malamin hadisin shi ma ya koya gurin malamin sa malamin sa yana nan koya rasu shi ma malamin sa ya koya wajen wancan shi ma wancan malamin ya koya wajen shi ma wancan haka haka har ya koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk hadisan annabi haka suke a yau ba wani wanda aka yi wasa da shi aka bar shi a banza a haka babu shi yana nan saboda hakan nan yana da muhimmanci ya zanto a matsayin ka na musulmi ka kiyaye da addinin ka kuma ka tsare duk abin da yake zanto tabbata Allah ta'ala tsare mai tsare mana addinin akwai yan uwa waɗanda suke zanto suka ne mi cewar a ba su gudunmawa wanda suke da'awa 'yan kwamitin da'awa motocinsu duk sun yi collapse duk sun yi collapse motocinsu guda uku wanda suke shiga cikin ƙauyuka suke da'awa suke shigar da mutane cikin addinin musulunci ba su da mota ɗaya wanda suke zanto take da rai yanzu kuma lokacin shiga wurin da'awa ɗin yayi an gama noma an yi girbi an gama komai yanzu suna nan suna zaune da su ta cin abincin ne a matsayin zaune an na su mutu an na to shi ake amfani da wannan lokacin sai a je a shiga musu sai zanto a je a yi musu wannan da'awa ruwa da sauran su na taba shiga bin su na je na bi su muka yi tafiyan kilomita bakwai zuwa bakwai zuwa dawo kwa bakwai da kaba saboda ba hanyar mota ba hanyar mashin ba mashin din kilomita bakwai kilomita goma sha hudu kuma abin da muke nema a wannan gurin gidan mutum ɗaya ne ko mutum ɗin shi ɗayansa tak muke nema kuma walla a cikin wannan dokan jejin gidansa ne shi kaɗansa tak ba musulmi ba waɗannan 'yan dawa don suna ƙoƙarin su fito da shi daga kafirci zuwa musulunci aikin su kenan wallahi kilomita goma sha hudu muka yi kwabar da ƙawa saboda mutum ɗaya muka je kuma muka gama masa da'awa muka gama masa da'awa ya ce to ya yi ya shi kenan ya ji da'awanmu zai shawari zai musulunta ko kuma zai musulunta sun zo lokacin shigan yayi suna neman jama'a su taimaka musu da dukiya na su gyara waɗannan motocin in akwai makaniki wanda zai gyara fi sabilillahi a cikinmu nan gurin muna neman sa in akwai duk wani wanda ya san yadda za a yi ya zanto ya ba da gudunmawa na waɗannan motocin ko ɗaya ko biyu su tashi to ka zo ka ba da ƙarfinka ko iliminka kai ma ka yi wannan aiki ya shigar da wani abu na zikiri shi ma zikiri ne ka ba da naka gudunmawanka don ya zanto a samu waɗannan bayan Allah ba su waɗannan abubuwa su shiga su je su isar da wannan sako wanda kai ma da a rubuta ka daga cikin waɗanda suke zanto suke wannan aiki wallahi da wani da muka je ce shi in aka bashi buhu shinka mudu dawa mudu ɗari take nan zan nan dai musalinta kuna ban mudu ɗari na dawa don musalinta ta wajen mai dukiya mudu ɗari mai musuluncin wannan ka bar shi saboda mudu ɗari da kake aljihunka to yanzu wannan ya shiga wuta ya riga da ya gaya maka wannan abun kuma kai kana da wannan halin gobe kiyama Allah tambaye ka me zaka ce masa kana da mudu ɗari aljihunka ya ce kana ba shi dai musulunta kuma ka rike mudu ɗarin kana da halin da zaka bayar goma tare da ka ta gayyara ba kuma ka hana ya shiga wuta wallahi ya ce ana ba shi mudu muka ce to me zaka yi da mudu ɗarin ya ce abin da ya sa da ya haka shine idan ya kuskure musulunta yanzu bai yi bikin fita daga tsafi ba to za su kashe shi wannan mudu ɗarin da a yi kunu ne na fitansa daga tsafi yana tsafi ne in bai wannan kunun ba suka sha ya ce to ya bar tsafi ba to za su kashe shi kashe shi kun ba wata duka ba za su kashe da tsafi ne tun da ya imani da ka kuma dai ya yadda saboda ka aiki da yawa na musulunci na na a buɗe yanzu ga wani bawan allah nan ya zo shi musulmi ya musulunta nan gashi na shi ma da rawani shi musulunta ya yi ya rasu da ya koma garin su inugu iya abin da ya samu na taimako wani ne ya ce mun ya bashi ya bashi naira dubu ɗaya yanzu gashi ne ya zo don shigo masallaci yake ce mun to shi ma ya fito da na uku yan agajinmu da suke bada ɗauki na kare mu da bada kaza da kaza da kaza sun yi kamfin wancan satin wanda na yi fodin a platform na wannan masallacin na gudu yadda suka training ɗinsu su ma sun ba mu sun taimake mu sun nemi mu ba su gudunmawa wannan masala saboda gudunmawar da suke ba mun ci bashin naira dubu goma mun ba su shi ne waɗannan abubuwan fa dole fa masu kuɗi ku dinga shigowa fa abubuwan suna taruwa fa dinga shigowa kuna tambaya kuna jin yaya ne kan akwai bukata ko akwai kaza akwai kaza akwai kaza bayan mun zama ta bayani kai karfin ka da zaka iya shi ne wannan wannan ya iya wancan wannan ya iya wannan wannan ya sai mu dauki musuluncin gaba daya sai mu tafi da shi saboda haka a taimaka fi sabilillah da abin da ya sauka Allah tsare mu ya tsare mana imanin mu bayan Allah wadanda suka gina mana wannan masallaci Allah ubangiji ya musu rahama wanda suka gabata daga cikin wanda suka rage kuma suna da rai Allah ubangiji karbi rayukan suna musulmi masu imani wanda suka ba mu kyautar makaranta su ma Allah ubangiji musu albarka Allah saka musu da alkhairi Allah buɗa musu bawan Allah da ya gina mana ko ya gyara mana bayan gida ya ruba ko ya gyara mana bayan gida yana kokarin rubawa Allah ta'ala ya buɗa masa ya sauka masa sa'annan kuma har ila yau akwai sauran yan uwa da suke bada dauki na gyaran masallacin nan da kulawa da shi share shi da tsare shi muna addu'a duk wanda yake taimakawa da dukiyarsa da karfinsa Allah ta'ala ya saka kowa da alkhairi duk wanda yake taimakawa ta ko ta ina ne Allah ubangiji ya karba mana waɗannan taimakawa da muke yi Allah tsare mai tsare mana addinin mu Allah biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya fi mana kurakuran mu Allah tsare mana wannan ƙasa ta mu اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك يا هادي يا سلام وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله